الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما جدد قديالمو Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi da ƙarshen darasi na wannan littafi na shirin na turfiki yau muna ranar ta litinin uku da wata na zulƙada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya rida ashirin da hudu ashirin da wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ya ƙul musannif rahimahullahu ta'ala babu raja'a babi na komai idan aka yi bayanin aure to dole a yi bayanin saki kuma an yi bayanin saki ha'ido dole a yi bayani na komi da kowane shari'a ce wanda allah ya shara'anta idan hali ya kama an raja'a ma da ce abinda ake ne da kome i'adatu mutsallaka ghairu ba'in me da matar da aka saka amma saki ba wanda ya nisantar da ita ba gane ku kenan ba saki wanda yake ya nisantar da ita ba kiran saki idan ya kai uku aka wannan ya ma haramta gaba ɗaya babu haka nan idan kul'i ne aka aka ba da kuɗi shi ma ya nisantar da ita haka nan idan buɗewa ne aka yi shi ma ya nisantar da ita na fasik koyo aka buɗe shi a masu da kamar da muka yi bayanin su to sai saki wanda yake ba ba'in ba fi iddatiha kuma za a maida ta ne in tana cikin iddata ba ta kare ba ila ma kanat alaihi bi ghairi aqd zuwa abin da ta kasance a kansa shine aure ko ta komo ta zama mata ta wannan miji da yace ya sake ta ba tare da an kulla sabon aure ba kenan mutum ne yanzu ya saka matar shi bayan ya sake ta yanzu tana zaune za ta yi idda kamar yadda Allah ce kal ahudda ta gajira ta zauna a gida ta yi idda kuma ta yi kwalliya duk wani abu da ta tunda ya zama ta yi take ya mahalli ta yi bulaguro da ita in gane ku saboda azama inda take azama mata yi take to yanzu kare sai niyya zai mai da ta to ba wasu an zo an sake ɗaura aure ba ko an biya wani sarari ba a in ci kare wa ƙarshen Allah ta'ala talaka arraji'i da hikamin Allah ta'ala ya shar'anta yin saki wanda ake na kome idan hali ya kama saboda wasu hikimomi duk abin da ga Allah shar'anta to karkashinsa akwai hikimomin da yasa akai an shar'anta aka ba maza damar da cewa za su iya mai da matansu saboda hikimomi wa masalihin kasira da masalahi da yawa min ahamiya manya-manyan maslaha da hikimomi an yakuna lizoji fushatun ya zamanto miji an ba shi wata dama wani shans da aka ba shi kafin ta ƙara idda zai iya mai dota inda a ce shari'a ta ce da ka saki matarka yau shi kenan ta ƙare da kai to da akwai matsala saudiya mutum zai a cikin hushi ko wani abu daga baya na dama kenan inda kawai aka ce da ka saki matarka babu magana zancen inda bari kai kome kawai daga yau ma babu wani maganar kome sai na ta ta idda kaɗai ta ta yi aurenta to da an samu matsala kenan kaga an baka dama wa muttasi'in min alwaqt an baka lokaci yalwatacce alhita al'ada jini uku kai ya ta'ammala fi amri hadha talaq Allah ya baka wannan dama saboda hikimar kai mijin da kai wannan ka tsaya kai nazari ka lura akan wannan saki da kai ya yana jara ka ko bai ya jara in ga abin ba zai kyau ba kaga hikimar ta allazi aqdama alaihi wa ka aikata fakar ya zaharu lahu ba da ika ihi lahu yana yiwa ya bayyana gare ka bayan ka riga ka afka sakin wa ba da isasi bayan ka riga ka yi bi an ko bi alamin firaki hadhihi zawja bi alamin firaki hadhihi zawja yana yiwa daga ba ka ji radadin rabuwa da wannan mata taka kiran tana yiwa ka ji radadin rabuwa da wannan mata taka yanzu misali miji ya saka mata shi kwana ɗaya kwana biyu da hoto ma zai mishi aiki yara suna mishi kuka abubuwa daban-daban to kaga zai ji raɗaɗin sakin wannan mata me zai nema komi kaga ce nan ya ga hikima ta hutu a hili Allah zai aka dama alaihi wanda ka riga ka yi niyya ka aikata yawwa wa ba da shi'uri yake cewa bi khatarin bu'ude auladihi an ummihi yace bayan haka nan shi da kai zai ga cewa ne san akwai hadarin wa nesanta shi da 'ya'yansa in uwa ta tayi yanzu ba ganin 'ya'yan shi ko kuma in ya bar su a gurin shi su yi nisa da uwarsu shi ne ba da mai budi auladi an ummihim an budi anu na farko kenan zai kai da ganga za ga cewa eh lalle wannan yara in na rike su na raba su da uwarsu ko kuma in na bar ta ta raba da su kenan kowa dai akwai matsala a nan kaga ba ka iya ba in kana hasala bainahuma auladu in an samu 'ya'yan yanzu shi da kai zai gane annahu qad ta'ajjala zai ce nayi goga da nayi wannan saki aw akhata'a ko yayi kuskure bi qidamihi ala talaqiha da ya gabaci wannan saki shi yasa saki aka sa shi hannun mai hankali me mai hankali namiji namiji shi ke da cikin hankali inda mata aka sawa saki a hannunsu to da zama aure bai yi ba kowa da an sake shi ba yau ba yauwa to amma kai matsayin ka namiji karka zama mace ka rika nazari kafin ka yi yauwa to shine ke bayani akan haka fa yazharu lahu zuhuran jaliyan sai abu ya bayyana a gare shi a fili ba da iqaihi li hadha talaq bayan ya afka wannan saki wa ba'da ta'ammulihi bayan ya lura da kanshi wasu kharatihi ko ya ji halina da sahara ma ya yi sahara wasu sharatihi ko ya ba wasu masu hankali shawara ya kace gani wannan sakin da na yi wa matata ya gane daga baya annan mafasilal mutarattiba ala firaqihi laha matsalolin da za su biyo bayan rabuwa da wannan mata akbar su suka fi girma min al mafasilal mutarattiba ala istimrari zawajihi biha zai gano da matsalar da za su biyo baya ya yi matsalar da in yana zaune da ita ai komi dan adam yana da sahi yanzu mutum ne ya saka ta ya yi nazari shi da kanshi ko ya kai ma ya yi sahara ko ya ba wani mai hankali shawara kake gani wance kaga ga lahin da take muni ga kaza ga kaza amma yanzu gashi na saka ta ya kake gani kuma me zai biyo baya yace to ai matsalolin da za su biyo maka baya na ka saka ta ya bi wannan matsalar da ka gaya mun ta kenan me zai nema kome sai da mu kome kenan ka gane yanzu kome yana nan yawwa kenan ka dole nazari akan haka ne wa kartarar zauja ita kanta mata tana ta gani wato hisu ba da ƙi tsalaƙi alayya ita da kanta ta ga cewa ta san bayan sakin ya abu ku a kanta bi izami zarari da girman cutar shi kenan yanzu wancan masala da take bangaren namiji to yanzu kuma sai bangaren mace ita ma da kanta da take mishi laihin da ya saka ta daga baya za ta ga da cewar haɗarin da zai biyo bayan da ta rabu da shi da matsalolin da za su biyo mata bayan wannan fatan dam sai ta yi nadama ara ma kar ya kunu sadara min hamin su'i hulqin akan abin da yake zuwa daga wajenta na ga mummunan halayenta ita ma mace in aka saka ta in dai ta yi wata ɗaya ta zauna ban miji wata ɗaya ko ta yi nazari sati ɗaya ita ma ai za ta tunani a shi laihin nan da na yi saka ni babu kyau ta gyara ta yi na dama ta gyara aw adami tahammuli bi mashakil zawjiyya ko kuma a baya ta ga dan matsaloli na aure bata iya hakuri yanzu da aka saka ta da kan za ta gani ka ashe gwanda in yi hakuri kwatastari zauza zaujaha ita wannan fatastari da zaujatu zaujaha sai matan nan ta je ta rika neman yarda a gurbin yarda Allah wannan abu da nake maka kai hakuri yanzu gaban nan bana ƙara maka irin wannan laifuka saboda ta ga matsala kenan in kana hasana minha khata in wani kuskure ya faru daga wajenta aw tafridin ko ta yi wani sakaci wata idu ta mishi alƙawari bima yurgibuhu fi muraja'atiha abin da zai kwadaitar da shi ya maida ta kenan yanzu da kuskure nata ne za ta zo ta gaya mishi in Allah ya in dai rayuwa ce ta zaman aure na mutunci da biyayya ga miji in ba damar wuta ce in dai wuta ce daga wajena ka kare ganin wuta ina ji niyyar shekara maka kawata a waje to ka ga za ta mishi maganganu da kalmomi masu kyau wanda zai sa ya yi kwaɗan maida ta yawwa me yasa gaba ya shi mani samu ya sa ya yawwa walima shamilan usra kamila dan me wannan abu ya shahi kwami gaba daya ita ran za ta yi nazarin wannan ta ce dan menene ni zan zo in yi nika laifi yanzu gashi abu ya shahi ya shahi diyana zan raba diyana da ubansu kaga ita ran za ta yi nadama akan haka in kana sarbai na huma auladun in akwai yaya za su ce kaga wani abu na jayo shi amma ya shahi famin gaba daya faqad yu'addi zalika kulluhu aw ba'dhu ila muraja'ati az-zawj az-zawja yace ko kuma zaujata yace to kaga wannan al'amarin da matai za ta zo ta nemi uzuri a kansa da wannan magana mai kyau da za ta bi tana yiwa ta sa mijin yayi tunanin me da wannan matar tashi kaga fa'ida ta hoto a hili fil mustaqbal kaga kenan a gaba yawwa yake cewa yawwa qabla khurujiha min al idda tun kafin ta fita daga idda za ta yi nadama ta ta gyara wa yakunu fi zalika darsun azimun li kulli minhuma sai ya zama to wannan abu da ya faru kenan zai zama wa'azi ne darasi ne ko ne ko kai mijin ne in ga cewa sakin ashe ba kyau ko ce mata ce gaba kyau ai zai zama wa'azi gare ko ku duka bi ma aw alal aqalli al mukhdi minhuma ko kuma a kaɗan ya ce in su duka ba su yi nadama ba to wanda ya yi laihin shi zai nadama ne ko ba wani abu ne a samu ɗaya mai laihi sai ya yi nadama yu'addi bi iznillahi ila an takuna ya tuzawjiya ba zainahuma fil mustaqbal ala ahsan hal wanda wannan kin zai sa rayuwar ta auren bayan haka ta zamanto akan hali mai kyau sau da mata idan saki yawar aka maida su sukan gyara halayen saboda sun ɗanɗana musamman ma kuma lokacin a har amma an je gida ya ce faraki mujallawa ala Allah subhanahu wa ta'ala shara'a talakar raji ya shar'anta yin saki wanda ake komai wa shara'ar raji'iyya ko kuma raja'a ya shar'anta komawal ma damata zauja fil idda in dai matar tana cikin idda bata kare ba shari'ata an yakuna zawji muridan yake cewa bi hadhihi ar-raja'a al-isra yace da sharadi wannan miji da zai mai da matar shi ya zama yana nihin gyara gane ko ya zama yana nihin gyara in baka nihin gyara da wata mummunan wacce wani shara ba ta yarda ba kenan in ga mutum ya mai da matar shi sai da ni. sai da kyakkyawar niyya na cewar gyara shi yasa Allah ta'ala ce wa bu'ulatuhunna yace mazajen angwayen ko ko mazajen matan wanda aka saka su a haƙu bi raddihinna su suke da yanci ko mata ta so ko bata so su mai da matansu inda mace bata ƙare idda ba dole da kamar tana zama gidanka ne in aradu isla kaga Allah ce in suna nihin gyara kenan bisanin gyara babu wannan yake cewa wa mafhumu hadhihi al-aya abinda yake mafhumu na ayar da mu karanta annahu idza kana zaw la yuridu bir raj'a al-islah yace in dai bayani da koman da zai gyara to wannan wa inna ma yuridu idrara bi zawja yana so cutar da wannan mata ne in yace barta ko mata dan dana kulanta li tukhali'ahu ko dan in ta juya ta yi kul'i ta ce barin baka kudinka ban yin arma barin baka kudinka ta juya to wannan ne haramu ne auli adawatin fi nafsihi la ko wata adawa ce bari mera ta magana ba zan mata ba auli gairi zalika kuma wani matsala irin wannan fa inna raj'a hina idin takunu muharrama to komai haramu ne a wannan lokaci wa hadha mujmaun alayhi bayna ammati ahli ilmi wannan ai ijma'i tsakanin dukkanin malamai eh saboda haka wannan lokaci da aka baka komai kai shine dazu wani yake goma wai mace ce moyin je saka ta ya gaya mata cewa ya sake ta gane ku yanzu hatta kai wata biyu da wani abu ta kusa koma wai sai yanzu ya rubuta wai dat na yau wai ya bata wai shi mai dubara kenan yanzu me yake ni da wannan da wannan to daga wancan nan da ya saka ta daga zanza ɗauka ai ba dole bane an ba da takarda saki saki da bakin gauri yayi eh da ya ba ta ba takarda ai takarda ana ba dole bace ya ga saka mata a da takarda ma ana ba da eh kawai yanzu saki an saki an yi saki daga nan da ya saka daga lokacin za a dawa shi wai wayo ne yanzu kenan guri ya ga ya matse mashi ai da ba ya ba da takarda ba yanzu tunani ne yake iya tunanin mera ta yake so ya kara kan shi lokaci kenan yanzu idda ita zama wata biyar kenan in an mishi magana ce da aka yi koyi ya zai kuwa shi ne sa aka tambayar ya ce a daga wannan dasa za a dauka kenan yanzu halin iya da sauran wata uku shi mai dubara to ba yin haka nan to bismillah malam
ألا يمثلني بمثلتين وله رجعت ما دامت في العدة يقول الله تعالى وجملتهم ربي في ذلك إن أردت صلاة وهذا من هو to irin wancan malam yake cewa wa in dallaka al-hurru mar'atahu ba'da ad-dukhuli bighairi iwajin idan da babawa bai saki matashi gane ko saboda haka bayan daman ya riga ya kwanta aure kuma ba wani abu ta bashi ba na kuɗi ya sake ta aƙalla min salasa sakin da ya kasawa uku ɗaya zuwa biyu in ya kai uku ba komi shi yasa in saki ya kai uku ba a zama a gida ma matar da aka ce ta idda a gidanta wanda bai kai uku in ya kai uku idda mai za ta yi kenan wani abu ya matsala tana yin faruwa oh gidan za ta ta yi to in saki bai kai uku ba ɗaya zuwa biyu to shi ne ake magana nan au tallaka al'abdu zaujatahu ko ba wa saki matar shi aƙalla mai zinatai ne ƙasa da biyu falahu raj'atuha iya da damar da zai dawo da ita ma damar fil idda inda tana cikin iddan nan liƙauni lahi ta'ala saboda Allah na cewa adam makaranta baya wa bulatu na haƙu bi radihi bi zalika in aradu isla inda suna nihin yare mai mutuba nihi wa za mu jima ne na'am ورجع أن يكون لرجلين من المسلمين مشهدا اليمين قد راجعت زوجته أو يكون لها مشهدا اليمين قد غلبتها أو يكون لها لهما مشهدا اليمين قد أمسكتها لأن هذه الألفاظ الثلاثة وردت بذلك في القرآن والسنة وهي صريحة صريحة الدين وقد أجمع أئمة العلم على استخدام الشهادة على وجهها to malam ce wannan kome shine idan mutum yana so eh, an ya kula da rajulani min musulmi na kawar ya wasu musulmi guda biyu ka ce wani da wani ku shaida na mai doma ta ta wance da na saka ta shine Allah ce wa ashir zawai adilin minkum zawai mutum biyu ke ku shaida musu saboda abin da yasa ake yi in rishin yi wannan din yana kawo illa musamman a zamanin nan mutum zai saki ɗaya biyu yanzu da yayi na uku ya rika fama korewa wani ɗaya daga ciki sai da ce a ni hobi ne tsakanin amma in ana shaidawa to ba bai iya goyi Eh. Eh. Yawwa. ya ce musu ku shaida na mai dowanci au ya ƙuri lahuma ku shaida an ni kada amsaka to na rike ta yanzu na ka- na mai dowanci kenan ya ce to waɗannan labuza guda uku nan wadda fi zalika fil qur'ani a cikin alqur'ani da suna duka kowanne ya zo ya rike mata da ita kenan abi riski akan cewar kamila ta wa qad ajma amatu al ilmi ala sibab al shidad ala rai malume duk sun tafi mafi yawan su akan cewar ana so mutum musahabi ne ya sanar da wasu ya shaida musu ya mai da matar shi na'am والرجع تصيب وتلزم من الذي ولا صلاة يزيد ولا يجب على الزوج أن يؤتي الزوج مالا عند إرجاعه إلى رعاية السابقة وهذا من الموت To, warraja'a ta sihu wa talzamu, kome yana inganta ya lazamta dole kocin so min gairi wali ba ya yi alwali ba, irin wancan alman bane. Na- a- Wancan alwali na farko shi ne dyanin nata. Babu sadaki da zai kara shi. Fala ya jibu ala zauji an yi wutsin zauja malam inda irja'ihila, bai waje ba ga miji ba, ya ba matar shi wata dukiya idan zai mai ta. saboda wannan aya wannan mujin alai to idan mutum ya saka matar shi saki kome yanzu ta yi wata biyu kafin ta ƙara idda sai mai da ta musulunci ya ce ba a lazauta mashi ba a ce sai ya ba ta wani abu komi to ina kishin lahi da ake ita ba saka ta ba kai shi yasa wannan kishin laihin da sunan kishin laihi haramu ne sai dai da sunan kawa mazarka alheri amma ya za a yi kina gidan mijinki kawai nan zai auro ta mace a ce wani dole ya miji shi layi tunda mata sun ɗora shi ya zama dole in baka yi mata hiya suke gidansu kuma uwaye su kawo masu ce ai dole ne to wanda aka saka ma ba mata ba ka ce da ba saka ce aka yi kuma ki ya miji shi layi in gane ko in wata ce da za a wannan ita wanda za ka aura aika mata sai ka ce masa ke da za a aure ke ba miki ba ai ta mamata haka ne ko kenan abinda aka miki aka baki na aure shine ta yanzu aka bata amma idan miji yana da hali ya kyautatawa mata sai wani abu ne mai kyau shi yasa mata Saudiya abinda ba dole ba sai su tira sa a kan shi kuma su ce in ba ai ba an yi lahi kuma ya kawo matsala a zaman aure shi yasa al'ada ta ma bai mu ta ɓadda abin na shari'a tana so da ƙarfi da ya ta maido shi ne addini yanzu yau mutum da ya iya niyya zai aure in ya tuna bashi da kuɗin gishin lai sai da mai haƙuri gani da ka haɗi wata fitina ce sabuwa in baka yi hankali ba a rashin kishin lai bi babu ake sau da haka abu ita wani a samu matsala ita wacce a samu matsala eh to ne ba to yanzu mata uku ne za ka kishin lai kaka ce nan to ai aikin kaga ba ne in dole ne amma inda hadi babu lai amma ba su ne kishin lai ba ba ko alaihi to abinda Allah ba ka ya halitta shi ne laihi suna ne kawai ai mugu ai mugu suna to ka gani to bismillah mala ولا يشترط بصحة الرجاء رداء الزوج الأب في رجعتها ما دام وجود ولو كان غير واجبة في رجعتها الآية السابقة وهذا من الله yake ta an sharɗa wajen an gancin kome yake cewa wala yi sharaɗu ba a sharɗa ba wajen ingancin kome yardar mata ba ta zata yana gana ma dolanta ne miji yana da haƙƙi ya maida ta ma da masu fil idda inda tana cikin idda walau kana zalika gairu ragiba fi raj'atihi laha ko da ita batta kwaɗan ya maida ta dole ne lil ayati sabiqa wa hadha mujmu alayhi saboda ayati ta gabata dole ne na'am
وأنا كانت رجع لأن طلاق السبب لزوال الزوجية ومعه خيار والسبب للوقت يمنع استمرار الطلاق ووقت الله الأمر في مدة في مدة الخيار وذهب بعض العلماء إلى أن الوضع لا يكون رجعا إلا إذا نواه لأن الرجعة حقيقتها عادة زوجته مكملة إلى ما كانت عليه من البلاء وهذا لا يحصل بغير أصل من الزوج له وهذا هو أقرب to yayi wa in wadi'a yace to in mutum ya saka matar shi tana cikin al'adar nan eh, ma'ana tana cikin idda nake so in ce kare wata ran sai je kwanta wannan mata Wanzar ce, wadi'a eh sai je kwanta da ita to kan raja'a ya zamanto kome kenan an yi kome suka ce saboda saki shi ne sababi na gushewar aure kuma iya da zaɓi saboda haka tunda ya tasarrufi na kwanta da ita kenan ya hana ci gaban sakin ne kenan ya watsa saki ya ce kamar mutum ne sai da baiwa da ya sai da baiwa yanzu ana jire a ga tana da ciki ko bacci da ciki a tsakanin wani haɗin ya kwanta da ita kenan babu ciniki ya bata amma wasu malamai suka ce a su hana yanzu su yarda da cewar saki idan aka yi shi wani za a yi kome a ce mutum kawai wannan kwanta da ita ya zama shi ne kome suka ce ko- wai kwanta ba zai zama mutu kome ba sai dai in ka yi niyya a zuciyarka kenan kar ya zama to ba ka yi niyya ba kawai ka je kwanta da ita kenan ko yaushe ko duk wanda ya ya- ya saki mata mafi yawa idan yau zai kwanta da da niyyar mai zai kwanta niyyar mai duta eh kenan in ba da niyya ba kuma suna su ma suna da bakan suna da karfi dan karkaje wani zai iya je ba da niyyar mai da ta ba kawai a ya shirya no wannan bai dace ba kenan in kai niyyar mai da ta kwanta da ita in baka niyyar mai da ta kar kwanta da ita saboda haka sai in zama da komai hakikar shi aka ce mai da auren ne na matar da aka sake ta zuwa abin da take kafin saki shine aure wannan kuma bayyayiwa ya kasance a maida ta zuwa abin da take na aure in ba da nihi ba da niyya wannan shine mafi rinjaye na'am
ووزيها زوجته بالحق وطلاق وزيها بقوله تعالى وجعلت من أقبال وسمى الله تعالى المنكر بعد وجود الزوج To, mala ce mata wanda aka mata saki wanda ake kome bai kai uku ba kenan. Ya ce, To, hali yanzu ka saka ta ya ce, matarka ce, ya ce, in ka saka ta ka ƙara mata a kan wancan ya ƙaru. Kenan tana cikin idar ba su ƙara ba ƙara rafka mata wani sakin haɗu ya hau ta kanta. In zihari ka mata, ka ce zaman uwarka take ita ma ya- ya abu. saboda Allah ce wa bulatuhunna a haƙu bi raddin ya ce mazajensu kinarin da aka ce mai nan gaci matar ka tana matar ka ce ba za ka iya ka sake ta na'am نعم ولها التزمين لزوجتها والتشرع له أن تتفاهم له وتتفاهم نفسها لأنه يرد في رجعتها لأنها تكون الزوجة بما سوى نعم.
to yau cikin maganar ci ta ki kare har yanzu maganar yanzu ya ce wala hatta zayyinu li zawjiha matar da aka saka tana da yancin da za ta wa mijinta ado in aka miji saki raji'i karki ce a tun da ya sake ni a ki kwala kwalliya yanzu ya mai da ki tana yi wa kuni ɗaya ma mai da ki abinda ma buke yi ya ce tana yi wa- eh, tana da yancin da za ta mun shi ado ta ce ya ce wata sharrufu lahu ai ita ta'aradu lahu ta iya zuwa ma ta yi ado ta zo tana tattaba shi in gani ko shari'a ta bata kenan yanzu ya maida ta yawwa Eh. Yamma. ya ce mai me yasa gaba wato riyahu na fasaha duk wani abu na adanta ko ƙananan kaya ta gwada mai duka wani balihi bane la'allahu yarga fi raj'ata tana yi ya kwadan mai da ta ngare ko yanzu mutum ya saki matar shi shikenan eh, saki wanda yake raj'i sai ta zo ta kawo ta kawo kwalliyar da bata umar shi irin kwalliyar ba zo ta sa kananan ka take wuce ta gaban shi yanzu a ga ya sauka cikin yan mintuna yan kaɗan to wani babu matsala nan yace li anna fi hukumin zauja domin har yanzu a hukuncin mata ita ke babu lahi a nan to da ka
وله بدوها ونصرها والصفا والديار لأنها تكون زوجة بما سبق ذكره قليلا ya ce haka nan miji yana da yancin da idan ya saka mace saki wanda ke komai bata ƙara idda ba ya kwanta da ita amma ya niyya da cewar in zai kwanta ya mera ta har kawai niyya kawai eh, ba na mera ta wani amma barin kwanta da ita a'a. kuma iya da yancin da zai zauna da shi da ita babu kowa a ɗaki shine halwa wanda asali in ba matarka ba alwalka ba haramu ne kai da wata mace kana ku kwana da ita a ɗaki ɗaya ma ya halitta kenan ba a cewa dan an saka ta ta koma ɗakin ta kana da wani za a kwanta a ɗakin ta ka san ku ai dan shi ta shari'a ɗani ne sai ai ta san kawai ba ba inda za a je koma za a yi ɗani ne aka ta ko'ina kama ka za a yi ba inda za ka yi matsalar in dai an bi shari'a da daman da sakin zai zama matsala wasafar biya ka iya kai bulaguro da ita to ka ji ba ka yi bulaguro da ita har ka kama otal kun shiga ɗaki ka san ya yi ƙarshen ta ba za a komo da sakin nan ba sai da- da aure ya ce domin tana cikin hukuncin matarka saboda aka eh, eh, saboda abin da ya gabata baya to yanzu darasin mu kenan ina ga muna yin tsawa daga malamu wannan titir na gaba shi ne matsalar da ta yi kowace matsala matsala a cikin matsalar ta auren da sakin da koman gaba daya kenan in Allah ya yarda sati mai zuwa akwai aiki ba karami ba dan saboda hatta wannan ta'aliki na ƙasa mun karanta shi saboda kenan mas'ala ce aiki ne za a yi shi ba na wasa ba eh kenan in Allah ya raci shi malam gaba shi sa muka ce a ce can iya tsaya kenan mas'ala ce eh, bari mu ga muku titirkinta mutum ne ya saka matar yi saki ɗaya ko saki biyu in gane ko bai kai ba uku yanzu da ya saka ta saki ɗaya saki bi- biyu a kanta yanzu mai maida ta mai ta ƙare idda saki no tsakaninsu sai ta yi ta auri wani miji sai wancan miji shi ma daga baya ya saka ta yanzu sai ta dawo za a dama musu da aure da wannan yanzu akwai saki a tsakaninsu ko ba saki iya ɗaya wannan rikicin wani kuma amma wanda kowane wani shi zai kai Eh, raji ne ko suka wani wannan mas'ala wato eh bala bala eh, na wannan bala eh
wannan masu ana kuna shigo? Eh, tun lokacin sa aka samu